نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو kwanan wata ashirin da biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da bakwai ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu da muka saba gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a a sabuwar jami'ar bayero new site bayero university kano yau za mu ɗora a kan hadisi na shida a cikin wannan littafi na riyadu salihin idan 'yan uwa za su iya tunawa a sacin da ya gabata mun tsaya ne akan hadisin a abi yazid ma'an ibn abi ma'an ibn yazid ibn al-akhnas wanda da shi da babansa da kakansa dukan sabu annabi ne sallallahu alaihi wasallam mahaifin ya bayar da sadaka a masallacin annabi ga wani ya ce ga shi ka je ka raba mutane sai ɗan ya ga babansa ya ba da sadaka sai ya karɓe ta sai ya je ya gaya baban ya ce sadakar da ka bayar a raba na karɓe ta ina da bukata mahaifin ya ce wallahi ba kai ne niyan bawa ba daman babin yana magana ne akan niyya akan aiki kyautata niyya akan aiki ya ce wallahi ma iyaka arabtu wallahi ba kai na niyya ba yaro bai tsaya ba sai tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kuka cewa gashi fa ta leko ta koma ki sai annabi ya ce a'a kai abinda ka dauka naka ne kai kuma baban niyyarka Allah zai baka ladan niyya to wannan yake nuna cewa idan mutum yayi niyyar wani abu to kuma abin bai kai ga inda yake so ya kai ba to shi ladansa na aikin yana nan kayi niyan ka biya wa abokinka kujera ta aikin hajji ka cire kuɗin ka ba wa wani ya je ya biya masa kurin ya gudu da kuɗin kaga ba a samu biyan aikin hajjin ba amma niyyarka tana nan Allah zai baka lada kamar ka biya masa kayi niyan ka tashi da azumin nafila ranar alhamis za ka yi sahur sai ka manta shaɗak gari ya waye ka ja ɗumamanka sosai sai ka tuno ka duk abu ya biya dame ka kayi niyyar da ka san yau alhamis ne da kayi azumi ko kuma ka sani ka manta to kana da ladan niyanka wannan yana nuna mana yalwar shari'a da faɗin shari'a kuma muna kyautatawa Allah zato insha Allah zai mana rahama insha Allah Malik ce wa an abi ishaq sa'ad bin abi waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zahra ko Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Kab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri رضي الله عنه أحد العشر أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤودني عام حجة الوداع من وجئي اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله qala as-sulusu was-sulusu kasir aw kabir innaka an tadhara warasataka aghniya'a khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه وأن حديث رواية الإمام البخاري يروي توتا a hadisi na 165 da imam muslim hadisi na 1630 ko da 27 da takwas abi ishaq sa'ad bin abi waqas alkunya sa'ad ibn abi waqas shine abi ishaq shine malik ibn uhayb sa'ad ibn abi waqas abi waqas din shine malik ibn uhayb ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كاب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه سعد ابن أبي وقاص cikin falalarsa yana cikin mujabu da'wa yana cikin sahabban da in sun yi addu'a Allah yana karba yana cikin waɗanda in dai sun ɗaga hannu suka roƙi Allah kai mana to kuma Allah yana karɓa ɗin ya yi. Akwai wanda ya taɓa masa mummunan shaida, ya kai ƙaransa wajen halifa akan cewa a mulkin da ya musu a Iraki baya musu adalci, baya musu rabo da daidai. Ya yi kuka, ya yi kuka, shi sa'ad, ya zubar da hawaye ya ce yanzu ni za a gaya mun haka ya ce to zan yi addu'a ya Allah ka jarabi wannan mutumi da tsufa da nisan kwana kar ya mutu kuma ka fitine shi matukar wannan abin da ya faɗa ba haka ba ne sharri yaman da makirci ya ce ba abin da zan ce ban da wannan insha Allah malam mutumin nan da ya masa sharrin nan ya dade ya dade ya dade a duniya ya tsufa girarsa wannan gira sai da saboda tsufa sai da fatar giran da gashin giran ya sauko ya rufe idan Allah ya jarabe shi da makanta ta yadda ba wai kwaye idan ce baya gani ba amma saboda tsufa fatar giran ta sauko ta lullube idan in yana so ya ga gabansa sai ya haka sai ya tattare haka ya daga sai ya gani ga furfura ta lullube shi kuma Allah ya jarrabe shi da bin mata da neman mata kaga jarrabawar kenan Allah ya jarrabe shi bayan Allah waliyan Allah sun yi addu'a a kansa kuma ta kama shi hatta kai ga idan ya zo zai bi ta kwararo ko ta layi ko ta cici mutane guduwa suke daman mata kan in sun ganshi gudu suke saboda mutum ne mai neman mata sai rinka cewa ku tsaya ku tsaya rajulun maftuhun rajulun maftunun asabatu da'watu sa'din wannan mutumin ni mutum ne wanda an fitine ni addu'ar sa'adu ce ta kama ni to anan kadai bayan kasancewarsa cikin sahabban annabi yan aljanna to kuma yana cikin waɗanda suka yi mulki suka yi shugabanci sannan yana cikin wanda Allah yake karban addu'ansu wannan yana nuna ka ji tsoron mutum da baka san shi ba kada ya je ya maka addu'a addu'a ta yi tirika in ka zalunci wani in ya ɗaga hannu ya ce Allah ya isa ko ya buɗe baki ya ce Allah ya isa wallahi malam Allah ya yi alƙawari cewa duk wanda ya ɗaga hannu aka zalunce shi ya Allah ya isa Allah ya yi alƙawarin sai ya amsa wallahi la ansurannahu ba'da hin wallau ba'da hin Allah ya ce a hadisin a Qudsi wallahi na yi alƙawari duk wanda aka cuce shi ya ce Allah ya isa sai na taimake shi ko da ku bayan wani lokaci ne mai tsawo da ka ka ji tsoron addu'a ta wani gama garin mutane kawai ballantana bayan Allah salihai ka samu mutumin kirki mutumin arziki ka masa sharri da makirci ka ɓata masa suna ko wata mace saliha kamammiya mai mutunci da daraja killatacciya ka mata sharri ka mata makirci in ta buɗe baki ta ce Allah ya sa Allah sai ya karba da haka ku rabu da mutane lami lafiya duk yanda za ka yi ka zauna da mutane lami lafiya kakka bari fitina ta shiga tsakaninka da 'yan uwanka kuma in mutum yana jin cewa ka masa laifi to ka ba shi haƙuri kar ka mutu ka tafi da laifin wani a kanka ya ce ɗaya ne daga cikin wanda aka yi wa alƙawari da gidan aljanna kenan ka ga wannan wata falala ce ahadul asharatul mashhuri lahum bil janna dama yadda suke da abubakar da umar da usmanu da aliyu kaga hudu sai sa'adun sa'idun wa ibn aufin wa talhatun wa amir fihrin wa zubair mumaddahu waɗannan su ne mutane guda goma wanda annabi ya musu albishir a gidan da gidan aljanna tun kafin su mutu wata ranar manzon Allah yake cewa abubakar fil janna wa umarun fil janna وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وطلحة في الجنة و و سيدي ديروس قدابهم أحاديث إمام الترمذي شف شف يا جماعة شيئا الجنة kaga waɗannan mutane masha Allah ai sun more su kan amma abun mamaki ba a taɓa ruwaito ɗaya daga cikinsu ya daina zuwa sallar jam'i saboda an ba shi garantin shi nan aljanna ba ne ba ba a taɓa samun ɗayansu an ruwaito cewa ya daina azumin nafila ko ya daina ƙiyamun laili saboda an yi masa albishir na gidan aljanna ba ba a taɓa samu ba ko kuma ya je ya shagalta to wannan sa'ad ɗin Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cikin wanda kafin ya mutu an masa alƙawari da gidan aljanna. Yace ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fi hajjatil wada'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min yana gaishe ni ko yana ziyarta ta a wani rashin lafiya da nayi ya'uduni yazuruni a wani rashin lafiya da nayi a hajjin ban kwana. yanzu ya gaya mana me dalilin da ya kawo annabi gidan shi ɗaya kenan wannan yana nuna annabi duk matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa yana zuwa yana gaida talakawansa idan ciwo ya same shi ka gani ba ba mutum ya ce shi yallaɓai ne sai dai shi aje a gaishe shi ba ka san akwai waɗanda ko mutuwa aka yi su ba za su je ta'aziyya ba wai sai dai a ja musu ta'aziyya wannan gargajiya ce amma duk darajar mutum duk matsayinsu bai kai annabi ba da haka manzo Allah sallallahu yana zuwa gidan talaka yana zuwa gidan sahabi yana zuwa gaishe shi a wani rashin lafiya da nayi a shekarar hajjin ban kwana kaga a lokacin ma annabi bai wuce masa yan daƙiƙoƙi ko yan lokaci gajere ba duniya ba saboda wani ciwo da ya tsananta gare ni wannan yana nuna ashe mutum ko da dan aljanna ne Allah yana iya jarabarsa da ciwo mai tsanani tunda kaga wannan ai an ce maka dan aljanna ne amma ya ce wani ciwo da ya tsananta gare ni malam cuta da rashin lafiya dorawa ne na Allah ka roki Allah ya baka lafiya kawai ibadarka sallarka azuminka tsoron Allahnka ta ka ba shi ke nuna cewa ciwo ba zai kama ka ba jarabawa ne kawai za ga wasu suna da kusanci da Allah amma Allah ya jarabe su da ciwo a tattare da su wannan ba Allah ya yi ciwo sosai ya tsananta gare shi yana ganin annabi kawai su sahabbai daman suna da tarbiyyar da sun ga ciwo ya kama su kawai sun fara tunanin lahira ne ba ni da kai bane ba da an zo an ce maka ka a jikin ka ya kyau sai ya ce Allah ka alhamdulillah ashe da sauran mu kenan mu in ciwo ya kama mu ba ma jin cewa za mu mutu a ciwon su kuma sahabbai idan ciwo ya kama su ji suke a wannan ciwon ne za su mutu da haka da annabi ya zo wajen su sai ya ce ya rasulullah qad balagha bi min alwaj'i ma tara ya manzan Allah gashi kaga dai ciwo ya kai min matsayin irin yadda kake gani yanzu ciwon ya isa an ce ya tsananta gare shi a daga a tayar ya ce wa ana zu malin amma ina shaida maka ya annabi ne mutum ne mai kuɗi ha ashe a cikin sabbai ma ashe akwai masu kuɗi kuma ashe mai kuɗi ba laifi bane in ya ce yana da kuɗi mu ko yanzu Allah yana baka kana cewa wallahi babu babu su ku suna cewa akwai za su cire hakkin Allah kuma yace abin da yake damuna wala yarisuni illa ibnatul li ba wanda zai gaje ni sai yarinya kwaya ɗaya da nake da ita afa atasaddaqu bi thuluthai mali zan iya hada dukiyata kashi uku in bayar da biyu kashi biyu bisa uku sulusai ana nufin 2 over 3 sulusai ana nufin biyu bisa uku kaga ba wai ya ba da ɗaya bisa uku ba a'a ya kasa dukiyar idan yana da miliyan casa'in ya bayar da miliyan sittin ya bar miliyan talatin wa yarsa ta gada kaga 2 over 3 kenan halala annabi ya ce a'a bai halatta ba jama'a ashe akwai wata sadakar da zaka yi bata halatta ba qultu fa shatru ya rasulullah sa'ad yace ya manzo Allah rabi ba fa qala la annabi yace a'a ma'ana wai ya raba dukiyarsa rabi ya bawa Allah rabi ya barwa magadansa rabi annabi yace a'a ku ji da kyau qultu fa sulusu ya rasulullah sai ce to ya manzon Allah na iya kasa dukiyar kashi uku na bada ɗaya bisa uku dubu casa'in ne in bada talatin in bar sittin a gada? Kala a sulusu wa sulusu kasir au kabir annabi ya ce to ɗaya bisa uku kai ɗaya bisa ukun dukiyar ka ka bada Allah ɗaya bisa uku kawai kai ɗaya bisa uku ma fa da yawa ko kuma kai ai babbar dukiya ce ɗaya bisa uku annabi yana jinjinawa sai annabi ya bai shawara sallallahu alaihi wasallam innaka an tazara warasataka agniya'a kai sa'adu ka mutu ka bar magadanka shine tazara ka bar su wala tazarunna waddan wala suwa'a tazara bari an tatruka warasataka agniya'a ka basu cikin wadata ai khairul laka min an tazarahum alatan yatakaffufuna an-nas shi ya fi alheri a gare ka akan ka wasu wato talakawa suna miƙa tafin hannunsu suna roƙon mutane wannan yana nuna mana wannan gabar in mutum yana da rufin asiri kada ya baƙin ciki wa magadan shi kuma in mutum yana da rufin asiri to ya mutu ya bar 'ya'yansa a cikin yalwa da wadata gidan da za su zauna abincin da za su ci kuɗin makarantar da za a biya musu ko da mutum ya mutu shi ya fi maka alheri a kan ka tafi ka bar ‘ya'yanka talakawa suna bi suna miƙa hannunsu ya takaffafu nan nan suna roƙo a basu a basu a basu duba adalcin musulunci mana ashe ba laifi bane idan mutum ya bar wani abu da za a kula mai da iyalinsa bayan ya mutu ba cewa aka yi ka ƙi aikin Allah ka ƙi ci ka ƙi sha ka ƙi kaza ka yi ta barin barwa ‘ya'ya ba, kai ma watakila babanka bai bar maka ba, amma inda wadata ka yi sadakar kuma ka bar wani abu ga magadanka su amfana. Saboda kasu je su yi roƙo. Yanzu ana iya samun mutum ya faɗi ya mutu, ranar da ya mutu, abincin da za a ci a gidansa da magariba isha'i wallahi ba Akwai mutuwar da muka je jana'iza ranar da mutumin ya mutu wallahi ina shaida muku babu abin da za a dora da daddare daman shi yake nemowa to yayi jinya yayi ciwo ya mutu babu yan ta'aziyya ya za a yi kowa ya kama gabansa nawa nawa ne mutum zai mutu ya bar gidansa ba komai akwai wanda ya mutu haka zo ana nema wallahi ko kobo bai bari ba kobo ko naira ashirin ko talatin billahi lazim bai bari ba mana Naka duk kuma yana da 'ya'ya sun fi barkace haka suka haƙura ubansu ya tafi mai da komai daman bai zo da komai duniya ba kuma haka ya koma to kaga wannan ai bai da shi ne amma abu mai ciwo shine mutum yana da shi yayi wa 'ya'yansa bakin ciki ya hana su gada wannan ba daidai bane wani Allah ya hore masa ciwo ya kama shi ya je Saudi Germany bai warke ba ya dawo ya ce India bai warke ba ya koma aka ce akwai wani asibiti a Dubai bai warke ba yayi ta zagaye dai bai warke ba duk lokacin da zai tafi miliyoyi ake canjawa na daloli ya dauki ɗaya matarsa ta raka shi sai 'ya'yansa sai suka yi mitin suka ce tsohon nan fa in ba mu dakatar da shi ba wato wato zai cinye kuɗin nan na gado kafin kafin ya mutu wallahi mana abun mamaki suka ja masa kunne suka ce baba tafiye tafiyen nan ba sun yawaita ciwo Allah ke dora shi ka je can baka warke ba ka je can baka warke ba me ya amfanin kashe kashe kuɗin da ake ta yi yayi kuka yayi kuka ya ce Allah da iko yanzu ni da kuɗi na da dukiya na ƴaƴana ke kafa mun doka wai kar in bi in ka tafiye tafiye dan kar in cinye musu kuɗi kuma hakan aka yi har ya mutu bai warke ba amma dai ya ci rabon sa ko ba kuma ya hau jirgi ai kafin ya mutu to wannan kaga ƴaƴan zamani kenan marasa kunya ai wannan rasar kunya ne wallahi ba daidai bane ba kuma wannan yana nuna wani abu kai ka gane in kana da kuɗi fa ƴaƴanka suna ganin fa ba kuɗinka ne kai dai ba da sun ga kana wani abun nan wallahi za su za su taka maka birki haka zamanin ya zo da shi wani ya je ya ba da wani katafaren wani fili babba ‘ya'yansu suka je suka ce baba ya aka aka ba da wannan filin ba a nemi shawarar mu ba ya ce a in zan nemi in zan nemi aljanna sai na nemi shawarar ku wani ya je ya ba da fi sabilillahi wani masallaci suka suka yi mitin wallahi suka ce sam ba su yadda ba wani kuma da ya ce kai ban dafa in samu neman aljanna ta dan na tabbatar wannan ciwon ba zai sake ni ba sai kabari zai kai ni yayi ta aikin Allah gina masallaci makaranta taimako marayu sai ƴaƴansa suka ba da sanarwa cewa daga yau duk wanda babanmu ya bashi kyauta to ya karbi kyautar banza dan ya samu tabuwar hankali ne suka liƙa masa hauka a dole cewa sun sanar duk wanda ya bashi fili ko gida to to a banza ya bashi ya dawo da takardu ya dawo da abin saboda yana da tabuwar hankali ne da ta sace yake bankar da kayan shi kuma za a iya kai ka kotu kai Allah rufa mana asiri to ka bi hankali in ka samu ka tsaya kai aikin alheri kafin lokaci ya kure maka annabi ya jinjina ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku da yawa ya ce ba a so kamar iyalinka suna roƙo ya ce wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah ba abinda zaka ciyar kana neman yardar Allah illa ujirta alaiha sai an baka lada daga ajru ne ujirta din sai an baka lada akai hatta ma taj'alu fi fimra'atika hatta duk abinda zaka sa a bakin matarka loma da zaka sa a bakin matarka kinaya ne duk abincin da matarka za ta ci a gidanka lada ne jama'a anan ya kamata ku gane cewa mai aure nesa yake ba kusa ba wajen samun lada a wajen Allah sama da wanda bai da aure kaiwa kake ciyarwa kowa baka ciyarwa daga kai sai dan hanjinka large intestine ɗinka da small intestine ɗinka shine shine shine kishiyar matarka da kishiyarta duk wanda yake da mata kai da kai nake duk wanda yake da mata ya fika yawwa ba kana ganin cewa wai mutum yana da mata ya dora kansa nauyi ba wannan nauyin na ciyar da iyali wallahi lada ne duk wanda yake da ɗa ba ka da ɗa duk wanda ya ciyar da ɗansa a gidansa lada ne duk wanda ya ba wa ɗansa kuɗin makaranta lada ne duk wanda ya biya wa matarsa kuɗin maka lada ne wanda ya mata kaza mai ciyarwa baya haɗuwa da wanda baya ciyarwa da haka kaje ka dage da sallah da azumin nafila da kiyamul laili sai ka je wata kila a kiyamar baka da matan ka tarar da mai matan yayi nesa da kai tuntuni ya ya zubar da kai yayi gaba ta ina ta hanyar ciyarwa sannan kuma abun mamaki duk lokacin da mutum a zai ciyar to ya ciyar dan Allah kaji aka ce tabtaghi biha wajha Allah kana neman yardar Allah kala sai shi sa'ad sai ya fahimci wani abu to ni da nake rashin lafiya nake da ciwo kuma har annabi yana faɗi ta min yin wata sadaka nan gaba har ma yana ce mai idan na yi wata sadaka zan samu lada Allah zai mun kaza zai mun kaza sai ta ya rasulullah ukhallafu ba da ashabi ai ni din ashe yanzu za a banni ne na ƙara nisan kwana wato bayan sahabbai abokanai na duk sun mutu mana za a bani zan yi nisan kwana kenan kake nufi mutum ne mai basira kwarai-kwarai daga ciki saboda me abin da ya dame shi duk yan uwansa sahabbai abokanansa sun yi hijira sun tafi madina sun samu ladan hijira to shi kuma a makka yake to yana jin zafin bai samu yayi hijiran nan ba saboda hijira akwai lada ciwo ya kwantar da shi a makka wasu sun mutu abokanan wasu kuma sun tafi sun bar shi daman za a tafi a banni a makka bayan abokanai na sun tafi sun bar makka ni a banni a nan gurin ban samu wannan lada ba manzo Allah sai ya ce da shi a innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadta bihi darajatan wa rifa ai ina maka albishir ai matukar an barka kai nisan kwana shine innaka lan tukhallafa matukar aka barka kai nisan kwana ka aikata dukkan wani aiki da kake yin sa dan Allah tabtaghi bihi wajha Allah sai Allah ya ƙara maka daraja wa rif'a da ɗaukaka. Kaji wata falala duk mutumin da yake aiki don Allah to yana samun ƙarin matsayi da daraja a wajen Allah. Duk mutumin da yake yin aiki don mutane shi kuma yana daɗa gadarwa kansa ci baya da ƙasƙanci a rayuwarsa kuma Allah baya waiwaitan aikin shi. shi yasa ko a cikin ɗaki mutum yake yin abinsa in dan Allah ne sai Allah ya fito da shi ya taimake shi in mutum ko yana yin abu ba dan Allah ba in ya gaya wa duk duniya ta san yana yi iya rabansa a iya duniyan nan a ji abin da yake iya rabansa kenan amma a kiyama ba zai samu lada ba kuma Allah sai ya tozarta shi a gaban mutane mutane su gane wane fa ba dan Allah yake mana abu kaza ba to da zarar ko mutane sun fahimci abin da kake musu ba dan Allah kake musu ba to kimarka da matsayinka da darajarka sauka yake a idansu amma in mutane sun gane abin da kake yi dan Allah kake yi to ina maka albishir wannan abin zai dada ƙara maka matsayi da daraja da kima a idan mutane ko da ko ba kuɗi kake ba su ba ko da ko ba zuwa kai kace musu kaza kaza kaza da haka mu yi kokari mu rinka aiki dan Allah amma fa sai an dage gaya muku gaskiya aiki dan Allah yana da wahala yace wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai iya tsawaita maka rayuwa wannan la'alla idan ta zo littaraji ake cewa ta tsammani to wannan tana nuna ana tsammani ana fatan Allah ya sa ya samu abu Allah zai baka nisan kwana wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai abin da yake nufi fahimtafi abika aqwamun nasun wa yazulu bika akharun annabi ne yake bada labari bil mughayyabat kaga wannan abin ai na gaibu ne amma gaibun Allah ya sanar da shi ina gaya maka la Allah Allah zai baka nisan kwana a amfana da kai amfana shine Allah ya bashi nisan kwana har sai da ya je yaƙi ya bude ƙasar Iraki gaba daya kaga yantafi abika aqwam buɗe ƙasar Iraki ya sa mutane da yawa ta dalilin sa'adu suka musulunta, sannan kuma da yawa suka samu ganima ta dalilin sa'adu, maganima kasira aka ce. To, wa ya zurra bika akharun, wasu kuma za su cutu da kai, e, akwai waɗanda kuma kafirai ne suka yi hasara suka mutu a hannunsa a matsayinsu na kafirai a jihadi. Allah ya ɗauki ransu a hannun shi. kaga sun cutu da shi ta dalilinsa suka bar duniya to wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mai abin da zai faru galiban idan aka samu la'alla littaraji a cikin zancen Allah da zancen manzon Allah to wannan dole abin ana tabbatar da cewa zai faru manzon Allah ya gaya masa wannan ya ce da shi haka za ta faru shi dai yana kwance dai ashe albishir ake mai zai warke ba yanzu zai mutu ba maganar wasiya ta sadakar kudinsa a'a ya jira watakila ma ya ƙara aihuwa Allahumma mdi li ashabi hijratahum ya Allah ka zartar wa sahabbaina imdi ana nufin atmim Allah ka zartar ka cikawa sahabbaina hijirar su ladan hijirar su jama'a ladan hijira Allah ne kaɗai bar kansa sanin ladan da mutum zai samu idan ya hijira daga wuri kaza zuwa wuri kaza ballanta na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka cika musu ladan su wala taruddahum ala aqabihim Allah kada ka juyar da su ta baya bayan su ma'ana kada karka sa su ridda ko kuma kada ka sa su koma kun san ka'idar shari'a in kai hijira ka bar wannan garin ka koma wancan garin to a ka'idar shari'a fa karka yadda ka bari mutuwa ta riske ka a garin da kai hijira ka bar shi kamar yanzu sahabin da ya hijira ya bar makka ya tafi madina to lallai ana so ya mutu a madina kuma su a wajen su ci baya ne bayan ka yi hijira ka bar wuri kai da ka bashi dan Allah saboda abubuwan da ake na ba dan Allah ba da sabon Allah kuma ka dawo gurin ba a hijira a dawo shine sakon kuma ba a so idan an yi hijira a zo a mutu a garin da aka yi hijira in ka yi gaba ka yi gaba yi ya ce to kada ka juyar da su baya to shi kamar yadda malamai suke faɗa shi wannan ɗan uwan sa'ad sahabi yana jin ciwo ƴan uwansa duk sun tafi madina suna tare da annabi sun yi hijira sun samu ladan hijira shi kuma ma bai samu bai taho ma kar ma mutuwa ta zo ta riske shi a garin makka ba a rubuta cikin wanda suka hijira ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lakinnal ba'is sai dai wanda yake yana cikin tsananin bakin ciki da bukata shine ba'is sa'ad ibn khawla wanda yake cikin tsananin damuwa wanda yake cikin bukata shine dan uwa sa'ad ibn khawla shi yana cikin al-muhajirin as-sabiqin wanda ya je yakin badar shi sa'ad ibn khawla wani sahabin ne daban wannan na farko sa'ad ibn abi waqqas wannan kuma da annabi yake magana yanzu sa'ad ibn khawla wanda shine mijin subai'atul aslamiyya mijin subai'atu al-aslamiyya wanda ya je aikin hajji ya mutu ya batta ya bar subai'atul aslamiyya bayan ya mutu a aikin hajji bayan ya mutu ita subai'a da 'yan kwanaki ba da yawa ba ta, haihu ashe da ciki ya bata wanzu Allah yake cewa kad halalci fa ankihi man shi'iti to su bai a ina miki murna kin gama idda ki je ki auri wanda kika ga dama mijinta ya tafi aikin hajji ya mutu a aikin hajji ya bata da tsohon ciki don haka ana gama aikin hajji da 'yan kwanaki biyu uku kawai sai ta haihu sai annabi ya ce to albishirinki mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna su masu ciki iddar mace mai ciki in dai miji ya mutu ko kuma miji ya sake ki kina da tsohon ciki kina haihuwa kin yi firi da haka tana haihuwan nan za a iya zuwa ɗaura mata aure shine ma'anar qad halalti fankihi ma iti. lalle subai'a al-aslamiyya kin tsarkaka kin yi idda ki je ki auri wanda kika ga dama to annabi yace al-ba'isu sa'ad ibn khawla wannan yana jiye masa zafi yana jiye masa damuwa ka san me yasa wallahi malam ya dawo ne makka sai ya mutu a makka ah to yanzu ba na gaya maka ba ya zo aikin hajji ne ya mutu ka duba malam saboda falalar hijira aikin hajji fa ya zo fa ya mutu a hajjin nan amma annabi yana tausaya masa annabi yana jiye masa raɗaɗi shine alba'is Sa'ad bin Khawla yaya aka yi ya mutu a Makka yanzu anan ba ma ana masa tunanin falalar mutuwa a cikin aikin hajji ba ana mai tunanin ka da bai mutu a Makka ba da a ha da a Madina ya mutu yarsi lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda su a lokacin a ba sa so idan sun yi hijira su dawo su ci gaba da zama a garin da suka yi hijira ba sa so su sahabbai kuma haka ɗabi'ar take daman duk wanda ya bar wani wuri aka ce ya ƙaura ai ya bar Kano ya koma Abuja da zama kawai sai kuma aka gan shi ya dawo yana ta harkokinsa har ma ya bude shago amma ya sake kama wani gidan haya ce a ya aka yi haka alaji ka ƙara gaba kuma ka yiwo baya ai ya yi hijira gaba ɗaya ma koma Dubai da zama kuma sai ya ga daga baya dawo a ɗabi'a ɗan adam in mutum ya bar wuri ko aiki ne mutum ya bari in ya bari aka yi sallama da shi ya tafi wani wuri to in ya dawo din sai gade da bai dawo ba dai haka dai ina fata ana fahimta ko ba haka bane ba amma banda kujerar siyasa ko banda ta shugaban kasa da ta gwamna banda su ba da su nake ba yawwa da ku nake talakawa miskini to ai kada a ce an abin nan ba sa so su sake dawo a nan gurin annabi ya faɗi wannan magana don ya faranta wa shi sa'ad ibn abi waqqas cewa Allah zai cika maka hijira kuma za ka yi hijira kai za ma kai nisan kwana har mutane su amfana da kai wasu kuma su ci da kai yarsi lahu rasulullah kalmar yarsi yahzanu lahu annabi yana jiya masa zafi da bacin rai wa yatawajja'u min ajlihi kenan abinda ake nufi wato ba ba ba ba wato da ba a so haka ba da bai mutu a makka ba da ya mutu a madina a madina wannan hadisin bukhari ne da muslim suka rawaito shi abin da hadisin yana yake koya mana abubuwa kamar haka a gurguje um falalar gaida mara lafiya jama'a shari'ar musulunci addini ya koya mana in dan uwanmu bai da lafiya mu je mu gaishe shi ba sai abokinmu ba ko baka san shi ba in dai musulmi ne kai an samu annabi yana gaida ba yahude malam ka duba ba yahude domin bancin addinin ba yahude da musulmi amma saboda tsabar kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai na annabi da ya koya mana yakan je ya gaida ba yahude bai da lafiya amma yanzu dan uwanka ya kwanta watakila a jami'a watakila a gida watakila a kaza har ya gama jinyarsa kuna sallar jam'i da shi ko kuma kuna haduwa a kasuwa ko ofis ɗin ku ɗaya baka iya takawa ka je ka duba shi ba baka aikata sunna ba da ka mu dai shari'a abinda ta koya mana muhimmancin mu gaida duk mara lafiya mu taimake shi kuma ana so in an ji a dan kai mai dan abin kyautatawa to kaga dai mai gidan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa gaida mara lafiya da aka shewa gabanin mutane jagororin mutane duk wanda yake babba ne a cikin mutane to a rinka gaya masa wani bai da lafiya a ganshi yana zuwa gaishe shi da daɗi in kaga shugabanka limaminka malaminka gwamnanka ministanka sakataranka kaza ɗinka ya zo ya gaishe ka baka da lafiya ce ka ai wani ma wani ne ya zo gaishe shi ba lafiya wannan sunna ce mai kyau kwarai da gaske manzo Allah ne ya faɗa ku rinka gaida mara lafiya don kuma Allah yana ba da lada akai duk lokacin da ka tafi gaida mara lafiya ta kun kaɗe lada ɗagawa da saukewa gaba ɗaya sannan kuma babu laifi a idan mutum ya je wajen mara lafiya ya gaya masa wani abu na alheri da zai ji daɗi kamar yadda annabi ya gaya wa sa'adu ko ba haka bane ya ce a ai za ka samu lafiya insha Allah har ma wasu su amfana da kai a wasu kuma su cutu da kai wannan yana ƙara mara lafiya samun karsashi kuma cikin ladabin gaida mara lafiya abin da shari'a ta ce mana shine idan ka je mara lafiya duk yadda ka ganshi ka ce a alhamdulillah ka a lalle wani jiki yayi kyau ko da kuma jikin bai kyau ba warai kuwa a a ai ba a gaya mai ka san wani ne ya rashin hankali ya je gaida wani mara lafiya ce wu wani yau ai wannan sai mutuwa za ka yi wallahi ya ce Allah Allah bai daɗe ba ya mutu ya ƙarasa musu shi ba a yi ko ka je gaida mara lafiya ka je ka ta wani kuka wai kai mai tsoron kana ta kuka wai yanzu haka jikin naka haka ya zama bayi da kyau daurewa ake kace a ai ni ban yi tsammanin zan ganka haka ba kaga ba ƙarya kai ba ban yi tsammanin zan ganka haka a cikin wannan mummunan hali ba wallahi duk marar lafiyan da kaje gaishe shi kore shi ne kake bashi kace a jiki yana kyau sai yana Allah ha alhamdulillah ai da ina ni yanda ma naji ana faɗa ai ne ban tsammani ma zan same ka haka ba ka loda shi a haka kai mai addu'a Allah ke hanya shine shari'a ka faranta masa amma malam mutum yana da ciwo wataƙila hawan jini ya kwantar da shi sai ka je ka daɗa gaya masa maganar za ka mai hawan jini kana tafiya wallahi in ba ka abu sai ka ji an ce wani ba kana tafiya ya cika kuma ba mamaki kai ne saboda mu ƙarisa shi wannan duk yana cikin adabu iyadatul marid ladabban gaida mara lafiya sannan idan an ga yana cikin wani abu na sakaci to sai a nuna masa ya shagaltu da ibada yanzu wani dan uwa ya je gaida wani bawan Allah mara lafiya gashi ba a gado fa ba lalle ya iya tashi ba amma wallahi malam yana tashi sai ya ce a bashi remote a kunna masa film film yace da idan sa ya gani yana kwance fa sai an daga shi makashi kwance fitsari kwance amma mutum nan da ya miƙe wai sai a ce ai zai dauke ma kewa sai a kunna mai film yana kallon film wai dai ya samu wani kai da kake fuskanta mala'ika mutuwa kana jin kiɗa da waka da tsiraici da kaɗe kaɗe da rairayi kana kallon barna ka ce a kunna maka qur'ani mana ka ce a kunna maka wa'azi mana a ce ai ya cika ma yana jin wa'azi wallahi yanzu mutuwa fa ba ta da wahala ƴan uwana mutuwa wallahi sauki ne da ita yanzu yanzu ake yin ta lafiya nawa ma sai ka mutu ba wai sai an yi wata cuta mai tsawo ba da haka idan ka ga mara lafiya yana cin wani abu mara kyau ka to ka tunatar da shi sannan kuma wannan yana nuna mana muhimmancin neman shawarar ma'abuta ilimi duk lokacin da kake da wata larura samu mai ilimi malami masanin addini masanin Allah ko mai ilimin zamani wanda ya kware ya goge ka san gogewa a rayuwa tana iya ba mutum fasaha da basira kan abubuwa ko da ba a littafi ya karanta ba to ana so ku rinka girmama masu ilimi kuna neman shawarar ku saboda me su suna da ilimi akan umuri dini wa duniya sun san al'amarin addini kuma Allah ya sanar da su duniyar ma yadda za su kubuce fitinarta shi yasa kaga shi sadu ya nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ya ga zai mutu sannan kuma ya halatta idan ka je gaida mara lafiya ka sa hannunka a jikinsa ko ka shafa jikinsa ko goshinsa in ba mace bace ba saboda annabi ya zo ai ya taba jikinsa har ma shafa goshinsa yi yana tararrashinsa yana tattaba jikinsa annabi yana da wannan ɗabi'a to in ka je gaida mara lafiya sai ka shafa jikinsa ko ka taba jikinsa idan kana ganin ba laifi ka taba din dan akwai wanda baka isa ka taba shi ba sai dai nesa nesa ko ba ka bari ba wanda zai tabu din sai ka taba kai masa Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shafi illa anta shifaan la yughadiru saqama sannan na ce in ba mace ba kar ka je gaida matar wani ka je ka dauki hannunka ka je ka yaba mata zai make ka wallahi buge ka ko yar wani budurwa ba lafiya ka ce wai wai za mu aikata sunna bari a je a taba ta ba wani magana sunna a nan gurin kwarai kuwa ya sa imamun nawawi Allah ya masa rahama za mu zo mu karanta da akan sallama in mun zo babin sallama ya ce Allah annabi ya ce a yada sallama wanda ka sani da wanda baka sani ba da amsa sallama sai ya ce eh ya halatta a yi wa namiji ya yi wa mace amma inda amnil fitna idan ba fitina ya ce idan akwai tsoron fitina to kar ya yi kamar yanzu yaro saurayi ya ga taron yan mata na assalamu alaikum gobe ma assalamu alaikum za su ce a kai wannan fa yana son wata ne a ciki ko kuma wata ta ce kai wannan mai sallama nan mutumin arziki ne bari in nemi mai alaka da shi to kaga in fitina zai jawo ilfatun nazari wato wato drawing attention ka jawo hankalinta a kanka bai halarta kamar sallama ba amma in ba matsala sister ce yar uwa ce za ku yi kiliya ku ce assalamu alaikum ce wa alaikum salam ba sai ka kalle ta ba kawai assalamu alaikum wa alaikum salam ita ma ce wa alaikum salam ta wuce ka wuce wannan sunna ne ba laifi amma inda fitina bai halarta ba da haka ana shafa jikin mara lafiya namiji in kuma uwan mutum ce ko kanwa wannan ba laifi tun da babu wata fitina sannan kyakkyawan niyya sharadi ne wajen karɓar ladan mutum tunda mun yi bayani cewa yace tabtafi biha wajh Allah sannan kuma ba laifi mutum ya nemi kuɗi tunda ka ji sahabi ya ce ana zo mal idan ka samu daman da zaka tara kuɗi ka tara Allah ya sa albarka amma ka cire zakka ka ci mai kyau ka sha mai kyau kai maganin kuɗi a ci a more a kashe ƙwarai kuwa ina gaya muku wannan da gaske duk wanda ya tara kuɗi bai kashe su ba ya yi shirme ba su da amfani wallahi kuwa ka yi mai kyaci mai kyau ka sha mai kyau ka suturta mai kyau ka taimaki mutane inda wadata gina masallatai kai mutane umara da aikin hajji taimaki ɗalibai ka biya musu kuɗin makaranta ciyar da marayu a more maganin kashi in ka samu ka ɓalla shi shi ne zai zama yana da sunan ƙashi ko ba ka ba an ce ga tarin ƙashi a gaban ka ga nan ma baka ci ba me amfani shi to abinda wasu masu kuɗi ba su gane ba kenan su masu kuɗin sahabbai aiki suka yi ta yi abubakar da aka zo ana magana neman taimako a zamanin annabi ya ce na ba da duk abin da na mallaka gaba ɗaya wani imanin mataki mataki ne sai da umar da ya je sai ɗebo rabi ya bayar aka ya ce mai kabar ya ce duka ya ce tab ni dai rabi na kace wallahi na daina musabaka da kai daga yau wallahi ka duba tsakanin Abubakar da Umar fa ballanta na ni da kai so ba laifi mutum ya nema ya kashe kuma sahabbai sun yi noma Ali bin Abi Talib hadda ko yayi Umar ya je kasuwa ya kasa kaya sayyidina Abubakar tsummo kara da ya jiddika yake sayarwa Usman bin Affan babban dan kasuwa ne mai odar kaya kasar waje ka ji da kyau a cikinsu gaba ɗaya aliyu ne baya da kuɗi da yawa amma abubakar ya fi kowa kuɗi umar shi ma yana da wadata amma shi kuma usman ya fi shi wasu suna faɗan dukiyar usman tana da yawa ko la'alla ma ko za ta fita da abubakar amma dai ana cewa agnar sahaba a duk sahabbai shi fi kowa wadata malam ka duba ikon Allah shine number one ɗin annabi kuma shine mai kuɗi da ya fi kowa kuɗi mu kuma yanzu in ba sa abu mai kuɗin ku shi fi kowa gudun masallaci ka duba canji ba da su kudin su baya hana su zo sallah su kudin su baya hana su je su je tahajjud su kudin su baya hana su je gurin wazi su kudin su baya hana su matsi malamai su zauna kusa da su in kudi kake ji baka kai Abubakar ba wallahi sayyidina Usman fa gaba ɗaya kasar a lokacin wallahi shi yake odar kayan abinci raƙuman da Usman yake odar kayan abinci ana kawo Madina kadai wallahi kaya guda ne an taɓa yin wata ran yunwa ya yi odar kaya kayan su shigo na abinci yan kasuwa suka zo duk gaba ɗaya lardin suna ta tayawa yana albarka suna tayawa yana albarka suna tayawa yana albarka ban sayar ba ban sayar ba ban sayar ba suka ce kai Usman ka faɗa mana kuɗin nan na ƙarshe suka ce yace ku taya kasuwa ce ku tatsaya sai na ji yayin suka gama taya suka ce duk ƙasar nan ba wanda ya isa ya sai kayan nan yadda muka saye shi ya Usman yace wallahi ina da wanda ya sayi shi sama da haka suka ce babu shi yace ina da shi suka ce babu shi a kasan nan yace ina da shi suka ce waye yace Allah inna Allah shara min almu'minina Allah ya siya daga mu'minai rayukansu da dukiyarsu yace na sayarwa Allah ya biya ni sama da abinda kuka saya yace a zo a raba wannan kayan abinci gaba ɗaya wa talakawa talakawa madina ku zo ku bi layi kowa ya zo da buhunsa a dora masa yanzu irin wannan halin da muke ciki malam ina ma da wani zai zo ya yi odar kaya ce mu bi layi malam a ta dora mana mu ta daukan buhunan shinkafa wallahi tallahi amma ina ina ba su ma san ana yi ba wallahi san ana yi ba Allah Allah shirye da mu Allah ya yi ba ina jin ɗaliban nan a ƙoshe kuke wallahi tunda na gane bayanin nan ba ku amsa da yawa ba ina jin wataƙila jami'ar bayero ta ciyar da ku kun ƙoshe sosai to ku ina cewa ana cin wani hali ba za ku ce eh wallahi malam ana cin wani ai haka za ku faɗa ai addu'a Allah ya kawo al'amura ko to Allah ya yalwata mana Allah ya bamu yadda zamu yi Allah ya rufa mana asiri wannan matsi talauci rashin kuɗi rashin ciniki tsadar rayuwa al'amura da suke hayayyafa suke yaduwa Allah Allah ka takaita mana sannan ana so a ciyar da iyali ko me muhimmancin ciyar da iyali annabi ya kwadaitar da shi karka bunkar da dukiyar gaba daya ce da iyalinka za ka mutu su zo ba su da shi ɗanka ya zo yana roƙo ashe ba laifi bane idan mutum yana da wadata ya dan bar wani abu da ɗansa shi ma zai dan ji dama dama dan fa wani uban fa I'm sorry to say wani baban fa wallahi kai da cin dukiyarsa fa ya mutu tsakaninka da shi dai tuwon dare da na rana in ka ci sa ɗinkin sallah amma ka ci dukiyar ka more ta iya mora sai da ya mutu aka yanka maka gadon ka kai ja wata miliyan saba'in da bakwai da gidaje guda ashirin da uku da gonaki guda kaza to nan ne za ka san lalle ubanka ya mutu kuma mai kuɗi ne wani ya ce wa ɗansa ya ce kai ka je ka nemi naka ba ya ce kuɗi na kuɗi na ne ba naka ba ne kuma kai ba kai kaɗai ba ne ɗana za ka kai fita sha'anin kuɗin nan ka je ka nemi na kanka ya juya a zuciyarsa ya ce to nan da Allah ya kwantar da kai ya zan samu insha Allah kaga ba ƙarya fa yi ba kuma shi ma uban ba ƙarya yi ba da ka kaje ka nemi naka Allah ba mu dacewa a ayyuka na ibada na bin Allah tabaraka wa ta'ala ana so a yawaita su kuma sada zumunci da kyautata wa makota abu ne mai kyau kuma a a daga cikin abin da ake so a nuna mana wato saddu zari'a kada a yi wani abu a toshe kafar barna da ya ce la ta rudda hun ala aqabihim Allah kada ka bar su su koma su ridda ko su canza addini dan ba a so idan mutum yayi abu mai kyau kuma ya lalata aikinsa wa an abi hurairata Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum annabi ya ce Allah baya kallon gangan jikinku wala ila suwarikum Allah baya kallon kama ba ruwansa da kai baki ne fari ne gajere ne dogo siriri ne ba ruwan Allah da gangan jiki ba ruwan Allah da kamarka walakin yanzuru ila qulubikum abinda Allah yake duba gabawa shine aiki zuciya zuciya aikin zuciya mai zuciyarka ta yi hadisin Imam Muslim wannan hadisi ne na 2564 a Muslim haka Ibn Majah ya rawaito shi a wani lafazin inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum abinda Allah yake dubawa zukata da aikin ku abinda ka aikata shi zaka girba wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara muna fatan Allah ya bamu nasara Allah kuma ya bamu dacewa Allah kuma ya rangwanta mana saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa